Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin da zamani sunana Abba Isa Muhammad dauke da rahoton yadda wani matukin babur a daidaita sau da kuma dan zaman gefe suka shiga hannun cinnaka baka san na gida ba can a yankin gaida da ke karamar hukumar Kumbotso a nan Kano a cikin daren jiya inda wato aka zargi matasan guda biyu da ɗauko wata mata daga yankin Dubai jakare kenan zuwa unguwar gaida kuma daga bisani takaddama ta barke tsakaninsu akan canjin naira hamsin har ta kai ga an zargi mai baburin adai son ya bankaɗe ta da baburin adai son ya kuma alci daga bisani kuma aka dakumo shi har ma kuma mun zanta da wannan dan adai son.
ya sunanka sai bulla shi ina to kai dan wace unguwa ne dan limu auzuna za ka yi shekara nawa in shekara sha takwas to yanzu mata uku.
wace sana'a kake wani sana'a dan so to yanzu menene ya faru yana ya karɓi babur da ya karɓo babur wajen wata uku shine ya koyan babur da ba ta da ita kora masa shi kuma wannan babur gani na yi- na iya babur to amma kuma ya- ya na si da baburin sa wai yanzu menene ya faru ka zo nan to ne na na ɗauko ta a wajen dubai da ta da yanta na ma a yabo mutum biyu maza sun ɗauko ta zuwa gaida da da yanta sai kwanta a- ɗayan ma ya kwanta a saman babu gina nawa kuka yi ciniki da ita ni bata gaya min ba.
to da ka zo gurin ina ka soke ta gaida dai ta ce ta ce ni bayan motar nan ya isa sai na ajiye ta sai ta ban dubu ɗaya sai na ɗauki ɗari biyu ta ce ba ta ka ɗari takwas wadan ta bani dubu ɗaya shi ne ta sai take sha da ni ɗari da hamsin za ta bani ce wallah ba ɗari da hamsin ne gudun ke ba zan karɓa ba ga abokin tafiya ta nan na rantse da Allah ko mai lodin wanda ya ɗauke ni ko ɗaya ko ƙalau ta ce in ban ban da gaida da aka ce zan ƙarasa ba ta gaya min ba ko kuma sannan ni dai abin da na san na gaya a gu- a wannan gurin kawai ni dai na ce da ita ba zan karɓi naira ɗari da hamsin ba ɗari biyu zan karɓa na ba ɗari takwas ta karɓa ni tikita dan na ga ta bani dubu ɗaya ne na ce wallahi ba ba wai haka bane ba a alamunta za ta kai shekara nawa a kiyasi wallahi ban sani ba ƴaƴanta nawa ni dai guda biyu na gani to da alamu za ta girme ka ko ka girme ta ta ma haife ni ma to me kai mata to ni ban zata ni dai na gare cikin ta ne mun faɗa har da zaki na to ni dai ban san mata da bayan ta zaki mun ban san mata da abin da zaki ba to ko ina jan baburi na kawai sai ji ni an fego ni to ni da an fego ni to ni kuma sai na ana kai kai yan daban gurin nan suna kai kai to ni ko shi ne ban tsaya ba kamar yaya ƴan daba ko da ba ni dai ko irin boda dai masu masu babur to ai ana magana cewa kai ma ya ka kaɗe ta ba abin da za a yi na rantsi da tsarkin mulkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai har na ga wannan magana Allah ka daure na yanzu to ka kaɗe ta ɗin ko kuwa wani ni dai ana ji an fita gidi gata ni ban ma taɓa tanan wai ta faɗi ba ko kuma wani abu ko ji ne da na dai tafi ina daidai wajen wani diga ko ji ne an zo an rufe ni da duka amma ni ban ma san ma ko ta ma faɗi ba wallahi to a ina da ina ta ji ciwo da ka dawo ni ban ma ganta ba to yanzu wannan abin da kai misalin haka yi mahaifiyarka ya za ka ci tabbar ba da ke sauran ni ma tsotsoyi ne ban san za- ban san hakan za ta faru ba kawai sai dai in yanzu ita ga matar wani hali take ciki an ce da ni ta ta ta kokoji A ina ne?
ni ban sani ba da gwiwoyinta zan ce to ƴaƴanta an ta sun suna tsaye ba mata rike an ta ba suna tsaye daidai na gaji mu mata shi mun amma ta ma zai haura kwata shine na riko shi to ɗari biyun ka ɗauka ko ko ɗari da hamsin ɗin ɗari biyu na ɗauka to yanzu me riba ka wallahi Allah riba ta ba amfani kuma ni da an san haka ne ma wanda man ban mata ɗari biyun wallahi da an san za ta ja mu haka to wallahi Allah har ga Allah ni dai me faɗa da kwasto kawai tsotsayi ne amma kuma ɗan uwana ga shi nan za ka tambaya yanzu nawa kake sa ran za ka kashe wajen neman mata magani wallahi Allah ban sani ba ni in zo ma police ne ma an san dama ni ko ma wani wani abu da ma ban taɓa ba to kana da wani sako ga su masu tuka babur ɗin kafa uku makina ma Allah ya kare shi da shiga irin wannan lamarin to su yan alayhi sau masu saurin zuciya ko kuma masu ɗaukar doka a hannu a ɗaukar doka ne ubangiji Allah ka shirye su Allah ka samu gyara gaba ki da Allah ka shirye mu mazanci kama na ga wasu zobuna a hannun ka na menene wani wallahi ran sallah ne kawai muka yi da abokina wannan ma shi sai mu wannan kuma na sai a ɗari biyu to amma na menene wannan zobuna haka wannan zaki ne shi kuma wannan wannan ne barewa amma ana ganin kamar ana sa su ne domin ko ta kwana ni ma an gaya mu ba an ce yan daba ne suke sai to ni yin ma wannan ma shi yake ta yan daba ne suke sai in a ganna wallahi sai an kama ni in zo bai sai an kama ni shi to ni wallahi ban ma san ana kama sa ba to amma ka san an ce yan daba ne suke sa kai makasa ayyo iyo ya ga mu wallahi Allah ya ce wallahi in dai ina fita haya ma sai an kama ni to da mun ta na rantsa Allah da wallahi ko ko fita haya ban kare da shi ba wai wannan askin da yake kanka kana shiga gida da shi gaskiya ba mu ba san mai wannan abun ba ba mu shi kuma Allah ya mai rasuwa Eh, ya kake kake shiga gidan da shi a haka gaskiya wata san tun da jiya ne shi ne ko karan jiya jiya ma ne ba ta sani ba hula ba hula ta can da da ta cire idan na gesa yanzu ya dace a ce kana irin wannan a cikin kana dan musulmi gaskiya bai dace ba haka zalika mun zanta da abokin tafiyar tasa ya sunanka Abdullahi ɗan yaro, kai dan wacan gwani wuri mun nasara.
to menene ya faru na gan ku ana Wata mata ce ta tsaye wannan jakara, sun ka da kota. Shi ta ce mun fata Zaida ko kuna Fatima.
to nawa kuka yi da ita A wani nike ne ta to ku biyu kuke tuka babur din ko koya abin yake ba. Ni a gefe nike a wani hike tuba.
to me ya faru da kuka kawo Don haka ta da ta ɗauki dubu ɗaya ta bashi. Ta ce ɗauki kuɗin ya ba ta da ta kwasa ɗauki ɗari biyu. Kawai ta ce mai a yi ba haka ne kuɗin yawa. Ya ce to ai haka ne kuɗin tun da wasu magana ba ɗari biyu ɗari biyu ne kuɗin shi.
saboda ba su yi magana bane za a karɓi ɗari biyu ko kwado to kawai ni haka ne gida wani nake tuka wani lambar tsakanin su ne shi da shi ɗari biyu ice mata ta ina dawa da ruwan karanta ina na ta dan wala to ni dai ban ce musu komai ba ta ce wata hamsin ɗinta ta ce to ni da ɗari ɗari sana kayan ne hijira ɗari biyu zai kawo ta ta ce wata hamsin ɗinta to kawai dai ya ɗan yi haka ya ɗan kwatar da kanka ya sa giya ya ɗari to da ina tafiya da gobe ta ɗan yi ihu haka ya ta ce ya goya masa canjinta shi ne masa ne aka biyo mana zuwa da jinin ahiya amma ai an yi zargin kamar ture ta ma'i da ita da yayan ce a gaskiya ni dai a nan gefen nake amma dai wallahi ban ga tura ta amma dai ni a nan gefen nake a zaune to kawai amma dai an ture ta din kenan gaskiya ni je mai gida a ganin ina je ban ga ture ta ba na ga ya sa giya ta bi ta dan ibi ta ta masa canjin ta shine mutane suka yi ne nawa ne canjin da ya tafi da shi gaskiya tun da ita ce ɗari da hamsin ta bai tsakanin har ga Allah shi kuma ce ɗari biyu kuɗi to a matsayin dai naira hamsin ita masa ita kenan to dama dai so mutum biyu ne suke tuka shi ko koya mai yake Allah mai gida ka gane ne eh ya mu- mu- muna fita da yamma ɗin to shine ce da Allah dan fita ina so na dan ƙara faɗa ne wani hin ɗan ƙara wani lokacin wai kai aka ba ka tuka ko kashi a ni ba ni aka ba shi aka ba yanzu wannan abin da yi a ganin ka yayi daidai ko kuwa gaskiya don na wani bikin ta kan yanzu gaskiya ne bai dace ba sai dai da dai ya ma haƙura wata naira hamsin ɗin da shike yan na Allah ya bashi ma bai da hamsin ɗin to shi ne duk ga yan dai kawai ne dai ya faɗa mutum da yawa yadda za a yi dai to sai dai kokarin mu na dai daga bakin ita wannan mata hakan mu bai cimma ruwa ba kasancewar mai gidanta baya nan kuma ba za ta iya yin magana ba har sai mai gidan nata ya dawo hakan ya sa muka tuntuɓi shekaru ali cinnaka baka san na gida ba domin jin yadda wannan al'amari ya faru da kuma matakin da za su ɗauka suna shekaru ali cinnaka baka san na gida ba wani kusan da cinnaka baka san na gida ba to ga wasu yan arewa da suka shigo hannun ku me ya faru wannan ya dai so ina zaune a kan waya memba na suka ce mun cewa ga dan adai so an tare shi a nan jakshin din diga sakamakon ya buge wata mata da 'ya'yanta guda biyu ya basu cikin jini ya gudu saboda haka aka zo aka rutsa shi a wannan guri amma fa ya ce kamar wai yana cikin ma tukin ta janyo shi eto ni dai kamar yadda ke gaya maka dinnan akwai mu yara na a gurin da kuma wanda aka amma a gabansa akwai mutum ma da ƴaƴansa da matarsa akan babur wanda shi ya tabbatar mana da cewa a gabansa ya ji sanda yake gaya mata cewa zan buge ki in gudu kuma wannan gudu ba mai kama ni kuma wani lokacin ya buge wannan mata a wannan guri kuma a yanzu wannan mata tana nan duk jikinta ma a kukkuje da jini an nuna shan da ake ya aka yi kuka dakumo shi eh ka san shi abu irin wannan in kai rashin zalunci ko kuma na cutarwa to Allah ba zai baka ba tun a duniya wani saboda haka ya gudo din tun daga Fatima Bridge ya gudo yake gudu ake bin sa har sai da aka zo tsallaken daga jirgi sannan anan jama'a da membobin mu suka gudu aka tattara aka kama shi yanzu wannan hali matar take ciki yanzu ita mata tana can a cikin a gida an je an sami ta mun je har gidanta ma sakamakon cewa da ya gudu ba ta tunanin za a kamo shi ba shi ne mutane suka dauke ta suka kai ta gida ita da yayanta to kuma in ta shiga gida ta saboda mijinta baya nan ita ne ba ta iya fitowa ba amma a jira mijinta mu jira mijinta ya dawo to amma fa ya ce takaddama ce akan canji ko kuma ya ce ɗari biyu zai ɗauka ita kuma ta ce ɗari da hamsin.
eh gaskiya ne wannan mutane sun faɗa wanda aka yi abin a gaban su ma sun tabbatar mana cewa akan canji ne naira hamsin ta ce sai ya bata ice ba zai bata ba saboda akan haka kuma yace to fa zan buge ki in tafiya ka kuma wannan lokacin ya kaɗa kan babur ya make kan ta faɗi ima jata a ƙasa a gaban wanda wanda suke faɗa mu wanda ba ni ba na aka yi yanzu wannan mataki za ku ɗauka yanzu matakin da muke jira ne mijinta muke jira ya zo idan mijinta ya zo za mu tarkata da shi da yaran da matar da yaran mu da babar mu kai shi police station to kuna da wani sako ga su masu kokarin ɗaukar doka hannu ko kuma irin yan arewa da fasinjoji to hakikanin gaskiya sakon da zan ke mika a koda yaushe matasa lokacin ku ne lokacin mu ne mu ma matasan ne ya kamata cewar a daina daka ta zuciya ita zuciya abu kankan ne zai sa ka zo kai da nasara a cikin ta yanzu wannan abin da ya aikata ga shi gaba daya da ya ban mata kuɗin ne ɗari biyun ma yanzu dan yanzu a wannan matar a magani ne kamar yadda na je na gani da ido na cewa naira dubu biyar ko dubu bakwai ba za ta yi mata magani ba to da fatan yan adai sau da sauran al'umma baki daya za a dinga kai zuciya nesa gami da fasinjan kuma a dinga yin abin nan da bahaushe yake cewa gona da iyaka ta fi daɗin noma wanda wato idan da a ce an yi ciniki tun a farko ko kuma an yi ka'ida bai zama lalle a ce an samu wannan takaddama ba suna na abba isa muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake jina anan gaba